الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن هذا الإصرار من قبل الحكومة على تدريس هذه المادة الشيطانية لابد أن يكون له أسباب وأنا أستشفها في الآتي أولا حب الفساد الكامن في قلوب الساسة فلذلك هم فسدوا ويريدون إفساد بقية الناس ثانيا تنفيذ خطط عدو خارجي لتخريب البلاد وإضعاف قواها الثقافية والاقتصادية والإنتاجية ثالثا محاولة صرف الماء صرف العقول مما يجري داخل الحكومة من الفساد لأن بلادنا سجلت رقما قياسيا في الفساد الإداري على مستوى العالم بأجمعه حتى تكون هذه القضية هي حديث الساعة فالناس ينشغلون بها رابعا محاولة إقناع العالم بأن نيجيريا دولة لا دينية علمانية رغم ما يتعالى فيها من صيحات تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية ما بين الحين والآخر خامسا إشعال نيران الحرب الداخلية التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انقسام الدولة وانفصام عراها كما تريد بذلك بعض الفصائل القبلية المنادية بالانفصال وكما تريد ذلك أيد خارجية ساعية في ذلك أيها الإخوة مصيبة أخرى لا تقل خطورة من هذه هي قضية تجديد البطاقات الانتخابية والبطاقات الشخصية حيث خصصت الحكومة خمسة أيام فقط مع أن الأمر يحتاج إلى زمن أكثر من ذلك أكثر من أسبوعين وهذا في مناطق المسلمين أما في مناطق النصارى فقد بدأوا سرا منذ فترة طويلة ثم إن التوقيت جرى عمدا ليصادم ليصادف موسم الأمطار والزراعة في المنطقة الشمالية المسلمة التي لها أراضي الصالحة للزراعة والناس فيها يستجلون في مزارعهم وبساتينهم كيف يتركون ذلك لكي يتوجهوا للحصول على البطاقات الشخصية فالذي ينادي به الجميع الوقوف ضد هذين القرارين الظالمين حتى تغير الحكومة موقفها كل على قدر طاقته إنه واجب لجميع المسلمين حكاما ومحكومين ذكورا وإناثا وبالأخص الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين هم خير الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يا إخوة Ubangiji ta'ala ya faɗa cikin littafinsa mai tsarki alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab yashtaruna ad-dalala wa yuriduna an tadillu as-sabil wallahu a'lamu bi a'da'ikum وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب shin ba ku yin duba ba ka da masaniya game da waɗannan da aka ba su wani rabo na littafin da Allah ya saukar su ne yahudu ko nasara amma tare da haka yashtaru na dalala sukan musanya bata wato su ɗauki bata su kyale shiriya kuma suna son ku kanku musulmi ku biye musu ku bata yadda suka bata wallahu a'lamu bi a'daikum ubangiji ta'ala shine mafi sani dangane da abokanan adawar ku wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira ubangiji ta'ala ya isa ya zanto majibincin lamari ubangiji ta'ala ya isa ya zanto shine mataimaki al-imam ibn kathir yace wannan aya labari suke bayarwa dangane da yahudawa waɗanda la'antar Allah ta hau kansu kuma za ta ci gaba da hawa kansu har zuwa tashin kiyama cewa su sun ɗauki batane sun kyale shiriya sun kawar da kai daga abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar wa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun kyale abin da ke hannunsu na wahayi da ya zo musu ta hanyar annabawansu annabawansu na farko irin abin da ke yin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da siffofinsa da siriyar da ke tafa da ita sun ɗauki sun ɗauki wannan sun jefar a matadinsa sun karbi wani farashi ɗan kankane na rayuwar duniya kuma suna son kuma ku bata ku kafircewa abinda Allah ya saukar a bisa ga annabinku ku mummunai ku kyale abinda kuke kai na siriya da ilimi mai amfani to ubangiji ta'ala fa yana sanar da abokanan adawarku dan haka ne ma yake razanar da ku yake firgitar da su yake firgitar da ku sharrin su dan ku kiyaye su kuma lalle Allah ta'ala ya isa majibincin lamari ya isa a matsayin mataimaki ga dukkan wanda ya nemi fakewa gare shi ga dukkan wanda ya nemi agajin sa a wata ayar ubangiji yace kafare ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sai sun kautar da ku daga kan addinin ku inda za su samu dama al-imam al-qurtubi yake cewa wannan aya labari ne haɗe da firgitaswa da razanarwa da dan hankalin mummune dangane da sharrin da kafirai ke kulla musu to waɗannan ayoyi guda biyu da waɗansu makamantansu dukkaninsu suna yin bayani ne dangane da illar da kafirai ke kullawa al'ummar musulmi ba wai a farkon zamani ba a'a haka abin yake a farkon zamani da tsakiyarsa da kuma zuwa ƙarshen zamani kuma kar mu ɗauka cewa abokanan adawar mu suna yakar mu ne kadai ta hanyar makami makami wanda ido ke gani a'a su babban abin da suka fi so su cimma nasara yaya za su yi su illata mu su lahanta mu ta hanyar makami ne ta hanyar tunani ne ta hanyar gurɓata aƙidar mu ne lalata ɗabi'un mu ne cire mu ne daga kan tabarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar al'umma akai kafin ya bar duniya ta kowace irin hanya tun daga lokacin da aka yi hari ga amerika na makarantunmu na zaure na islamiyya na makarantu na tsari akan cewa tsari ne wanda yake yin kwanci ya kyankyashe yan ta'adda a duniya da haka idan amerika tana so ta fita daga barazanar ta'addanci ta zauna lami lafiya ta yi barci har da munshari to fa sai ta tsoma baki sai ta sanya hannu dangane da abin da ake karantawa a dukkan garurukan musulmi na tsarin ilimi lallai ne a yi gyara duk abin da ake ganin zai nuna kin amerika kin kafirai kin arna kin yahudu kin nasara gaba da su to a cire shi ko da aya ce ko da hadisi ne ko tarihin yakin badar ko uhudu ko kandaku ne lallai ne duk abin da zai lallashi mutane su gane irin ci gaban da amerika take da shi su rinka ganin kwarjininta a cikin zukatansu su ɗauka lalle ba wanda ya sai ja da ita mai son zaman lafiya ya goyi bayanta ya je maza ya rijista cikin kawancanta to a koyar da mutane wannan tun suna yara yan ƙanana in ma zai yiwu a shayar da su tun a cikin maman da suke tsotso a kirjin mahaifansu shi ne yunkuri da amerika take yi don haka ne cikin irin wannan yunkuri ne ake kokarin yaya za a kai tsarin karantar da ilimin jima'i a makarantunmu tuna a nan najeriya waɗansu la'anannu tsinannu sun tsara wani abu a matsayin gwaji a matsayin shawarwari da suka bai wa gwamnatin tarayya na a fara karantar da wannan ilimi tun daga matakin ilimi na firamare har zuwa karama da kuma babban sakandare lalle a koyar da ilimin jima'i ko malami ya yi bayani karar ga ɗalibai in ma ya kama ya fito da su kan allo ya nuna musu saurayi ya taɓa kirjin budurwa a tambayi budurwa me kika ji ko ita ta taba gabansa a tambaye shi me kaji lalle ai haka an riga an rubuta an gabatar to abin takaici da bakin ciki da bamoci shine majalisa ta dukkan kwamishinonin ilimi na dukkan jihohin Najeriya 36 sun yi taro a Enugu waɗansu 'yan watanni da suka wuce aka tattauna wannan matsala gaba ɗaya kwamishinonin ilimi ilimi na jihohin arewacin ƙasar nan suka hau kujerar naki suka ce ba sai da ba a koyar da wannan iskancin a makarantu ba ma musulmai ba hatta kirista suka ce ba su yarda ba wanda wannan majalisar ita ce ta kola a fagen ilimi abinda ta ce sai dai obasanjo ya sa hannu a cigaba da yi amma duk da wannan abin da ta zartar sai obasanjo ya kunna uwar tebu bai tuntubi majalisa ba bai tuntubi kowa ba yanzu an ce kawai an tabbatar najeriya ta yarda da wannan tsarin a dukkan makarantunta na firamare da junior da senior secondary school inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abin da ake ciki a yanzu satin da ya wuce an tattauna da mutane jaridar weekly trust ta juma'a da ta wuce da ta fito ta tattauna da mutane malamai na addini da na kiristanci addinin musulunci da na kiristanci an tattauna da su a ji ra'ayoyin mutane to abin da ya fi bada haushi a cikin wannan jaridar wani malami da ya fito a kaduna har ma shine da ake cewa cikin waɗanda za ta halifanci marigayi shek abubakar mahmudu gumi allah jikansa da gafara ya fito ya ce musulunci ya ji da akwai da ilimin jima'i kuma aka tambaye shi idan za a fara koyarwa ta yaya za a fara koyarwa sai yara sun kai shekara na yace ah ba annabi ya ce a koyar da yara sallah suna yin shekara bakwai ba to a fara koyar da su ilimin jima'i tun suna yin shekara bakwai wannan malami ne ma addinin musulunci malamin musulunci kenan kar ka manta a cikin jaridar ga wani arne ya ce ba za a yi ba a cikin jaridar ga wani babban kirista aka tambaye shi yace to ya yadda a koyar amma idan mala'iku za a dauko su zama sune malamai amma in dai waɗannan yan Najeriya ne ne yanzu shi bai yadda ba amma ga wani malamin addinin musulunci yace ya halatta a yi to wannan ita ce babbar musiba da take fara mu a wannan kasa kuma illoli da za su faru a sakamakon koyar da ilimin jima'i na farko za a cire kunya daga cikin zukatan matasa maza da mata na biyu yaduwar alfasha a tsakanin jama'a domin duk mutum abin da ya gani zai so ya fita kuma ya jarraba shi a idan ana koyar da ilimin kimiyya bayan an koyar da abin theory a cikin aji ba kuma za a je laboratory a yanke a laboratory a shiga aji a yi kuma practical ba to shine abin da suke so ubangiji ta alaka ce innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun duk waɗanda suke so alfasha ta yaɗu a tsakanin mummunai azaba mai raɗaɗi na gare su a nan gidan duniya sannan kuma a lahira suna da azaba mai girman gaske na uku biyayya ga yahudu da nasara dan su ne suka kiro wannan iskancin suka saya a kasashen su kuma ake son mu ko mai biyayya da su ayoyin alqur'ani kuma sun hana mu biyayya da su na hudu illa ta hudu ruke kima da aure ke ita da yake da ita dai idan mutum ya san cewa zai iya ganin wata ko ina ya dauke kewarsa dan me zaka kawo kansa responsibility ne yin aure da tefane da kama gidan haya da siyarwa da shayarwa da sauransu shikenan sai mutane su zama dabbobi yadda raguna ke yi ba sadaki ba aure ba kamun amarya ba kamun ango shikenan mutane ma duk su yi a mai da mu dabbobi na biyar wato ainihin bude kofa a bude na mutane su fadawa kowace alfasha ba ma wai zina ba luwaɗi da ko mace ta nemi mace da dukkan wani nau'in fasadi da yake yaduwa a kasashen turai da amerika na shida ta'addanci da shi kansa ilimi dan lokacin da ake maganar jima'i to in kafin a koyar da jima'i din nan an yi mathematics tazu yanzu za a shigo a koyar da jima'i na tabbatar tunanin jima'in sai ya rushe mathematics din da aka koya din ballantana kuma abin da za a koya nan gaba da haka shi kansa ilimin za a masa ta'addanci mutane su zama dabbobi babu ilimi babu kimiyya babu fasaha mu sake zama mun tabbata a matsayin bayi na su turawan yamma da amerika sannan kuma abu na shida da zai abu na wato ainihin bakwai da zai faru wato cire dan adam daga martabar ta dan adam a mayar da shi martabar da take kasar ta dabba domin idan har dan adam bai ma san yadda zai sadu da mace ba har sai an koya masa a makaranta an tsara syllabus an bata dare an kawo malami an biya shi albashi da alawansu zan a koyar da shi da zai jima'i to ina jin rago ma ya fi shi amfani domin da raguna da tumaki da awaki da kwaji da kaji da kwarika da zabbi da tantabaru duk suna yi a bisa ga fitra da ubangiji ta Allah ya halice su akai ba ka bukatar malami amma sai kai dan adam yanzu dole sun kai sai an koya maka abin da ragon gidanka baya bukatar malami kai sai an kawo maka malami to kaga so suke su ce dan adam din da Najeriya take so ta samar yanzu dan adam ne ba dabba ba wanda ya fi dabba dabbanci in dabbobi suka zo waje ya zo wajen sai su kore shi sai bari sai mun tafi kansu dan in ba haka ba wai zai tsaya an koya masa wa aka taba koyawa iyayenmu da kakanninmu su kansu su waɗancan arnan iyayensu da kakanninsu wa ya tsara masa talabar ɗin da suka rinka yin jima'i har aka yi su ka zaune shine rikin mutunci sakamakon zaben uba sun zama sannan abu na takwas yaɗuwar cutuka aids da sauran mugayen cutuka da ake ɗauka ta hanyar zinace-zinace da ayyuka na barna da fasadi sannan abu na tara da zai biyo bayan wannan shine mace-mace ba kan gado domin idan cuta ta yadu akwai barazana ga ci gaba da rayuwar dan adam a ban kasa sannan kuma abu na goma ƙetare dokokin Allah ubangiji kuma ta'ala ce tilka hududullahi fala ta'taduha wannan guda goman ba kawai daukan alƙalami ne ban tsaya ne tunani ba na zanar idan aka samu wanda yake da fasaha zai iya kirga ababe sun fitari na cutukan da za su faru sakamakon koyar da ilimin jima'i kuma shi kenan musulman mu kowa ya zara ido yayi shiru ba wanda ya ce komai ni kuma abin da nake ganin sababin da yasa suka yi haka na farko dai su shugabannin galibin su fasadi suke yi da haka tunda sun zama yan banza bari kowa ma su mayar da shi mutumin banza waddu law takfuruna kama kafaru so suke ku kafirce da su so kafirce na biyu galibin shugabanni na kasashe masu tasowa wakilai ne da yan baranda na manya-manyan kasashe na duniya a cikin kasashen turai ko america da haka kawai abin da iyayen gidansu suka ba su daga waje za su ce ku zartar kar ma ku yi tunani ko an yadda a kasar ko ba a yadda ba mu za mu kare ku da yan security da bayanai na asiri da tabbatar muku da abin da zai sa ba za a yi muku juyin mulki ba abu na uku kokarin kautar da hankalin mutane a yi ta hayaniya akan wannan dan a kawar da kai daga fasadi da barnar da ita kanta gwamnati ke yi abu na hudu kokarin gamsar da duniya cewa duk da kun ji ana cewa Najeriya ana aiwatar da shari'ar musulunci musamman a Najeriya ta arewa to ba ƙarya ne har yanzu Najeriya tana nan a matsayin secular state dan in ba inda akwai ƙanshin musulunci a ciki babu yanda za a wani shugaban kasa yayi karfin halin tabbatar da wannan a gwamnatance ko musulmi da su zura musu ido da sarakunan su da gwamnonin su da ministocin su da kwamishinonin su da malaman su mazan su da matan su kawai a shiru a kyale wato kaga fahimtar da ake so a baiwa duniya kenan sannan abu na biyar mai yiwa wannan yasa idan an tashi a ce ba za a yi ba ya zama sanadiyar da za ta haifar da wani dan karamin kwarekwaren rikici na cikin gida wanda zai bayar da dama kasar ta rabu ko kashi biyu ko kashi uku ko ma kashi biyar kamar yadda waɗansu hasashe na turawa suke son kasar ta kasance a kai kuma kamar yadda waɗansu 'yan cikin gida 'yan hura wuta suke son su tuni su balle daga Najeriya a balle a basu wajen su sun tanadi makamai sun tanadi uniform sojojin su da na immigration sun tanadi tsarin mulkin su da komai da komai din su kawai jira suke a cewa Najeriya ta dare to a shirye suke su kawo duk abin da su san in sun kawo zai firgitar zai tayar da hankalin da kasar ma ta rabu a fahimta ta waɗannan su ne kaɗan daga cikin sababban da suka haifar da Obasanjo ke son ko da ƙarfi sai ya tabbatar da wannan ya ƴan uwa wata babbar musibar wadda ba ta tsara wannan ba shine maganar suke very complicated wato wadda take digital ce ba da nambobi take amfani ko da su ma'aikata na INEC din ba su san ma yadda za su yi amfani da ba a ba su horo ba ballan suna kai da za a je a maka to kaddara na mai lafiya za a yi kiyasin da su suka yi kowane minti goma mutum ɗaya ne kawai za a yi wa wanda ke nuna a yi ne ɗaya adadin mutanen da za a yi wa ba za su wuce mutum takwas ko wani abu makamancin haka ba a cikin kwana biyar a kowace mazaɓa kowace cibiya mutum ɗari biyu da hamsin ne kaɗai za a iya yi wa idan an yi mulki goma goma to daidai wa daida kuma an ba a wannan aiki daidai wa daida ba a yi nufin farawa ba kuma an tafi lokacin da ya kamata a kai wanda kuma a kiyasin sun ce a kowace cibiya kamata yi mutum ɗari biyar ne za a yi wa to amma in ka bada samun kwana biyar da suka bayar mutum ɗari biyu da hamsin za a yi wa ina ɗari biyu da hamsin guda masu sun riga sun tsare da suke son ko da tsiya sai uba su biya koma kai shugabanci da sannan da haka sai suke son su kawo wannan tsarin tuni ana yaɗa jikin jita cewa su a san yankin su tuni an riga ana ta jirga wa mutane a cikin turki mu musulmi ne za a ba wannan kwanar da kuma sai aka sa abin daidai damana wanda mutanen mutanen karkara suna gona suna noma ba yanzu za a yi mutumin karkara ya kyale gonar ta kawai ya zo ya da rubuya to sai suka sanya abin me yasa aka yi sa lokaci aka yi kamar sai aka kawo su aka fito da yanzu a yi wai dan saboda ya dace da lokacin da mana kar mutane su samu sukuni ne idan yanzu sun riga sun tsara hatta ba kuma wanda abin za su bayar cewa mu musulmi a population tana jira kashi arba'in da kirista kuma kashi sittin da haka kiristan nan gaba ɗaya su sun zaɓi ba su da sun yadda shi gaba da haka kawai ba su da idan yanzu kuma sai a samu wasu mutanen banza daga cikin mutanen da ake ganin su yan arewa ne ko musulmi ne mutanen banza wanda ba su da magayi zakkar dangi ya'yan Allah wajen abin da na haifa su kuma su fito idan yaso su mana maganganu a kafofin masu labarai tunda sun riga sun karbi kwangila da dillancin tallace ubasu ko ana hama da haka to wannan fa shine kananan illoli guda biyu waɗanda da cikin manyan illolin da ubasu suke fara ya rage ni mai tunani magani da ya kamata ni a kira na da nake da gaggawa kamata ya dukkan musulmi na farko su fito su kalubalanci wannan tsari da kowa da ilimin jima'i kuma duk jihar da aka kawo ta kone tsari sannan kuma dukkan musulmi su da da ƙuri'a don su gaya ya za a yi ba mu yadda ba sai an sake sabon tsari kuma abin da muke so cikakken wata daya ana baiwa ma'aikatan training su kware sannan a bayar da cikakken wata daya don a zo a yi mana wannan kuma ba yanzu za a yi mana ba cikin damuna sai mun kai hatsin mu da geran mu rumbu ya ajiye mun ajiye sannan a zo a yi mana idan muka yi wannan mun nuna mu mutane ne mun san abin da muke idan shugabanninmu suka wuce gaba aka yi wannan sun nuna mu mun san abin da muke mutane ne ba dabbobi bane ba ba irin tsaki bane wanda za a watsa watsa ba kuma yadda ake faɗa wannan haƙƙi ne da ke kan gwamnonin mu haƙƙi ne da ke kan sarakunan mu haƙƙi ne da ke kan dukkan shugabannin mu wallahi duk wanda bai yi ba abin da yake wajibi a kansa sai an tambaye shi a gaban Allah ranar tashin kiyama dan manzo Allah ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati dukkanin masu kiwo ne kuma kowa da cikin sai an tambaye shi abin da aka ba shi kiwo gobe kiyama ranar da babu uwa babu uba babu kowa yau mai sirrul mutum min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawma yasir amin aikin da ke gaban mu kenan mun tsaya tsayin daka ɗaiɗaikun mu da ƙungiyoyin addinai shugabanni da waɗanda ake kai shugabanta mu tsaya bai faɗa da wannan abu cewa lallai da an kawo gyara a cikin maganar ilimin jima'i kan tun waɗansu jihohi sun riga sun faɗa gwamnati tarayya ba za su karantar ba ya rage sauran ne kowa ya fito yake ba zai karantar ba kuma ya rage mu zo mai faɗa a janye abin a gwamnatance dan in abin yana nan a gwamnatance ba har yanzu akwai an rufe ɗaki da farawa da haka wannan shine wajibi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى الصلاه